إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ياره الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata wanda shine yammacin 27 ga watan shawwal hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 20 insha Allah cikin jerin giyar darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imamu An-Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i wanda ya rasu shekara ta 303 Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne tafarkin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da zamantakewar aure da zama da iyalai Allah ya sakawa Imam Nasa'i da alkhairi zamu tashi a inda al-Imam Nasa'i yake cewa babu ba'atil mar'ati zawjaha babun da ke bayani akan wato da'ar da mace ake neman ta da ta dinga yi wa mijinta قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خير النساء قال التي تطيع إذا أمر وتسر إذا نذر وتحفظه في نفسها وماله al-imamun nasa'i ya karɓi wannan hadisi daga malam amru ibn ali abu hafsin al-fallas wanda yana daga cikin rijalul jama'a babban malami ne ya rasu shekara ta 249 shi kuma daga malaminsa yahya wato ibn sa'id ibn farrukh yahya al-qattan kenan babban malami wanda ya rasu shekara ta 198 mu kiyaye har ila yau al'imamu amurbin Ali yana riwaya daga Yahya ibn Kathir al'ambari wanda ɗabaka su ɗaya da Yahya ibn Sa'idin al-Qattan sai dai shi riwayan amurbin Ali al-Fallas daga Yahya ibn Kathir tana cikin sunan Tirmidhi ne da haka nan kai tsaye Yahya ibn Sa'idin ne. shi kuma ya ce daga ibnu ajlan wato muhammad ibnu ajlan al-madini ɗaya daga cikin malaman fiqhu na ƙasar madina ya rasu shekara ta 138 yana da hadisi a cikin muslim da kuma al-arba'a da kuma bukhari ta'alikan wani bararren bawa ne ga wata mata mai suna fatima bintul walid ibnu utba babban malami ne shi ma Allah ya gafarta mishi shi kuma daga sa'id ibnu abi sa'id wato sa'idun al-maqburi wanda ya rasu shekara 125 daga cikin rijalul jama'a shi ma wannan isnadi ne sahihi daga sahabi Abu Huraira yace an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyun nisa'i khair an khairin nisa'i game da mace mafi daraja wace mace ce mafi daraja wato yanzu daraja a wurin Allah kenan a hukuncin shari'ar musulunci ba a tunanin mutane ba wace irin mace ce a wurin Allah a hukunci a idan shari'a ta fi duk sauran mata daraja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allati tuti'u idza amar wacce idan mijinta ya mata umarni za ta yi mishi da'a wata surru idza nazar wanda idan mijinta ya kalle ta zai ji daɗi a ransa zai ga kwalliyarta da tsaftarta da kyakkyawan kamanninta da hankalinta da tunaninta da sanin ya kamata ta wato ba da mijinta ya kalle ta sai ya tuna wani abin tsiya da ta mishi sai ya ji haushi ko ya kalle ta ya ga kazanta a jikinta sai ya ji haushi to ba irin wannan ba wa tahfazuhu fi nafsiha wa mali wanda kuma za ta kiyaye mai mutuncin kanta sawa'un yana kusa ko baya nan za ta kiyaye mishi kuma dukiyarsa ko yana nan ko baya nan a wani hadisi kwatankwacin wannan wanda ke cikin sahih bukhari da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da mafi alkhairin mata sai yake cewa mafi alkhairin wata mace da ta taba hawa kan raƙumi wato ishara zuwa ga matan larabawa yace to ita ce bakurashiya wadda take da tausayin da kuma take da ɗa'ar miji to yanzu wannan ya ƙara mana wannan hadisin na bukhari ya ƙara wani abu kenan su ne mata masu tausaya ma 'ya'yansu masu yi ma 'ya'yansu alkhairi da tausayi da ƙauna masu ƙoƙarin tarbiyyar 'ya'ya sai a ƙara kenan da wato bin miji da kyakkyawan mu'amala da miji da kiyaye dukiyarsa da kiyaye amanar kanki game da shi da kuma kula da 'ya'yanki wannan sa daga cikin halaye waɗanda suke sanya mace ta zama mafi alkhairi a mizanin shari'a qala akhbarana malam yace qala akhbarana shu'aib ibn shu'aib qala hadathana abdul wahhab qala hadathani shu'aib qala hadathana al-auza'i qala akhbarani yahya am bushayr بنا أم أن بشير بن يسار أخبره أن عبد الله بن محسن أخبره أن عمته أن عمت له أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه آه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الحاجة فقضى حاجتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت قالت نعم قال كيف أنت له قالت لا ألوه إلا ما عجزت قال عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك wannan hadisi shi ma daga daga malam shu'aib ibn shu'aib abu ishaqa ad-dimashqi wanda al-imam an-nasai ya kaddace da riwaya daga rishi a cikin ashabul kutub sita ya rusu shekara 264 shi kuma daga abdul wahhab ibn sa'id as-sulami kenan shi ma daga cikin rijalun nasa'i faqat shi kuma daga shu'aibu wanda shine baban wancan shu'aibu din domin shi wancan shu'aibun bai riski babansa ba shu'aibu ibn shu'aib ibn ibn ishaq to bai riski baban shi ba sai yake riwaya daga dalibin baban shine abdul wahab din kenan a wannan shu'aibu shi kuma yace daga al-auza'i abdurrahman al-auza'i abdurrahman ibn amr al-auza'i shi kuma yace daga yahya ibn sa'id al-ansari kenan anna bushayr ibn yasari daga Bushair ibn Yasarin al-Harithi an an anna Abdullah ibn Mihsan daga Abdullah ibn Mihsan radiyallahu anhu yace an an ammatin lahu Abdullah ibn Mihsan yace daga wata goggonsa annaha dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je neman wata bukata wata tambaya ko neman wani taimako فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya miƙe shiga cikin gida libadil haja yaje biya wata bukata faqada hajataha yago biya mata bukatar ta take nema wato wani tambaya da take yi ko wani abu take nema na taimako annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wannan abin take nema faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mata azatu zaujin anti ko kina da miji qalat na'am tace kwarai ko ina da miji Fala, annabi ya ce, Kaifa anti lahu, yaya kike, yaya zamanku yake, Fala ta ce, La'aluhu, ba na karkacewa daga yi masa biyayya, ba na yi masa wato tsageranci, illa ma a jasto abu, sai yin abin da na kasa ne nake ƙin yi. Faƙala Rasulullah sallallahu Alaihi Salama, sai manzan Allah ya ce, Unduri aina anti min, to yi ƙoƙari dai ki taka tsantsan, ki dinga kallon ya kuke da shi. fa innahu jannatuki wa naruki shine aljannaki kuma shine wutarki wannan hadisi shi ma hadisi ne tabbatacce al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi da al-Imam Bayalisi a cikin musnadin sa da da Ibn Wahab a cikin ainihin wato kitabu Zuhd idan muka kalla hadisin yana da wasu mas'aloli zai maimaita mana riwaya hadisin nan daga daga malamai da dama dukkanin su ta wannan makaranta ta Bushair ta Yahya daga Bushair daga Hussein ibn Mihsan abu na farko da ya kamata mu kalla shi ne wannan amma ta wannan mutum mai suna Mihsan Abdullahi ibn Mihsan an bincika an bincika ba a gano sunanta ba din riwaya din da aka je kawai gwaggon shi yake cewa amma babu iskali domin sahabiya ce kuma shi ma sahabi ne da haka babu iskali akan a ce hadisin ya samu tangarda saboda wannan an bincika malamai sun yi iya kwakwado ba su har ba su gane sunanta ba ina fata mun gane wannan sannan kuma babu laifi kenan wata mace ko da tana da miji ta je gurin wani shugaba liman ko gwamna ko sarki ko ciyaman ko dpo ta je neman wani taimako domin abinda wannan matar ta yi kenan sannan kuma tambayar wata mata a ce mata ko kina da miji ba cin mutunci bane ba wulakanci bane dan an tambaye ki a wani waje za a cika wani form ko kuma wani ne kawai ya ga kamar wannan fa ta burge ni wallahi yana so ya fara neman aure ya tambaye ta da Allah kina da miji karki mai kula ki ce ya ci mutuncin ki tambaya ce ordinary sai ki faɗi gaskiya ki ce kina da miji ko baki shi sannan kuma yana cewa matan da ba a iya bambance mai miji da mara miji daga shigarsu ko mun gani kisa aka yi mata tambaya ba irin matan yanzu ba yanzu mafi yawan matan yanzu da an gama da miji an sani irin shigar da za ta yi da irin sakin jikinta da mutane da irin wato yanayin harkokinta zai gaya mana budurwa ce ko bazawara kun gane kuwa to yi kokari zama kina rike mutuncinki ya ke budurwa yadda har ba za a iya gane ki budurwa ba ce idan an ganki sai a ɗauka mata aure ciki wannan ba zai hana ki samun miji ba inda kika yi don Allah ya zama shigakki da kamewarki da mutuncinki da janye jikinki daga shiga cikin abun da zai zama miki da mutunci ya zama yayi kama da na mata aure kar sai kin yi aure wannan satin wani sati ko a ganki daban mutane suka saba miki magana suka wuri magana kici da Allah ne ku dena kula ne ku san nayi aure ce to ai mu mun san ki kawai dama eh ya ne kawai ko kuma mun gani ya zama ana ana ganin ki a ga alamar mai mutunci ciki kisa har ba har ba a gane ba sai da aka tambaye ta to sai mu je baitul qasid shine da annabi ya ce mata yaya tsakaninki da mijinki wannan ma tambaya ce wadda babu cin mutunci a cikin ta ko kuma kice ana so sai an ji sirrin gidanki dan an tambaye ki wani malami ko alkali ko wani shugaba ya ce miki yaya zaman auren da yake faɗi gaskiya abin da ake ciki ta ce ina mushi iya abin da zan yi na iyawata amma sai abin da na gaza sai annabi ya ce mata to unduri ya ke wannan mata mai aure ki tsaya ki kalla aina anti minhu ai fi ayi manzilatin anti minhu a qariba am ba'ida a mutafahima am mutashakisa a muti'a an nashiza kalla ki ga tsakaninki da shi kuna samun fahimtar juna ku ba ku samu kalla ki ga tsakaninki da shi kina mai da'a ko kai ba kike tayarwa kullum kalla ki gani mijinki bai jin tsoron ya saki wani abu akwai matan aure da dama da mazatan suke jin tsoron dauko mun ruwa mi ko mun hula tashi ki samu ruwan ka wallahi suna jin tsoro saboda bai san me za ta ce mishi ba ko za ta mishi babu dadi za ta mai tsaki sai ina cikin kallon fim ina kawai ka zo ka ka zo kawai ka mun katsalanda ko tana chatting ko tana wata harka to akwai akwai wannan fahimta tsakaninki da mijinki ko ko yana jin tsoron ya miki magana kar ki mai mishi da mai daci ko ki mishi bakan magana ko ki mai tsaki ko ki zai ki kawo abin ki dungura ki ce to gashi nan gashi nan jarababbe misali annabi ya ce to saboda me na ce ki ba a hankali fa inna ma huwa lalle shi wannan mijin jannatuki ai sababu dukhulikil janna in ata'ati shine sanadiyar shiganki aljanna kin yi da'a wa naruki ai sababu dukhulikin nar in asaiti in kika kike mai da'a zai iya zama sanadiyar shiganki wuta al-imamu zahabi da ya kalli wannan hadisin sai ya lissafa fandarar da mata ke wa mazaje a cikin kaba'ira cikin kaba'ira shi ce wannan dalili ne akan cewa kabira ce saboda ya zai iya kai mutum wuta fiyanna kabira ce wannan abin da mata kuke maza tsageranci rashin sanin ya kamata raini ya maɗi magana ki mayar ya ce ga abin da yake so a dafa ki ƙi ya ce ba za ki je anguwa ba ki ce wallahi baka isa ba bukin ƙawata ita mun babba ƙawa wallahi sai na je sai dai abin da zai faru ya faru ki sa kafa ki fita wannan abin da kuke rainawa wanda kuma kawai duk abin da aka ji sai dai a zo a ce to baban jamila a yi haƙuri a yi haƙuri wallahi babanta ya zo ko kanin babarta ko kuma kai da kanka kawai kaga cewa to ya aka iya an haihu daya biyu uku hudu biyar ka yi hakuri ka taushe ka taushe fushinka to wannan abin da kuke renawa zai iya kai ki wuta ya kamata mu san wannan zaba shi sai imamu zabi kamar da muka ambata yace nushuzul mar'ati min al kaba'ir ya lissafa shi a kitabul kaba'ir ɗaya daga cikin kaba'ira munanan zunubai wato kamar yadda shan giya da sata da zina da ƙazafi da cin riba da sauransu duka ba sai kai mutum wuta to haka mace mai kin biyayyen miji wannan kadai zai iya kai ta wuta wallahi yafi sauki idan ba kya san shi a raba auren matan salaf haka suke wacce mata Zainabu da ta auri a a a mai sunan shi Sabit dan kai Ibn Shammas ta kwana da shi daya biyu ta gaba ta iya rayuwa da shi ba ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina jin tsoron hukuma kafirci tace ina jin tsoron hukuma kafirci ba zan iya rayuwa da shi ba annabi ya ce mai zafi in ba kya so mai mai da sadakin shi araba aure ya fi sauki a wurin shari'ar Allah amma abinda kuma zai fi miki wannan sauki shine ki tankwar zuciyarki ki masa da'a domin da'ar umarnin Allah ne mahaliccin ki abin takeici a wannan zamanin muna rayuwa a zamanin da ziga mata akan kada siyo mazaje da'a ya riga ya zama wani abu na yayi tun a ce kawaye ne kadai ke ziga su ko kannan uwansu ne kawai ke ziga su ko waɗansu yayyinsu da suka su aure ne suke ziga su cewa ai wallahi ni mijina bai isa kaza ba da yan islamiyya su tun irin wannan ne suke isu isu mata yanzu akwai mutane da dama da ake cewa yan kare haƙƙin mata feminist kuma abba ma ki hada maza a cikin su wasu na kare haƙƙin mata wannan haƙƙin shine mene a ziga mata su fandare mazajin su gida ya zama babu daɗi a dinga nuna musu cewa maza ba su isa da su ba ai su da maza ɗaya da ɗaya ne ai abokai gaskiya ne innan nisa'a shaqa'iqur rijali haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle mata wato ƴan uwan maza ne amma kuma a cikin ƴan uwantaka kowa akwai matsayin shi kamar yadda misali da yaron da aka haifa wannan watan da wanda aka haifa shekara 40 da suka wuce in babansa ɗaya dukan sunan su ƴaƴan baba inda yau zai faɗi ya mutu ka san gadon su iri ɗaya ne amma kuma wannan ɗan shekara biyu bai sai na wancan ɗan shekara 40 din ba bai isa ba duk da cewa babansa ɗaya ko mun gane wannan a mutunta ma kenan to haka maza suna gaba da mata jama'a Allah ne ya tsara wannan da haka idan kina son ki tsira a lahira ki toshe ki daga jin wannan kururuwar shedan din wannan da'awar ta turawan yamma da aka shigo mana da ita yanzu ta yadu abinda ake cewa kira zuwa ga haƙƙin mata feminism unufiya wane ne ga sanan kiraye-kiraye iri daban yanzu ma ta zuga mata cewa wai ba dole bane su girki a gida ai mustahabi ne ai kyautatawa ne ai wane ne a the same time ba san cewa wannan maganar da yake dai da gaske akwai ta a cikin karatu amma masu faɗa wannan magana kuma su ne dai suke cewa shi ko miji ba dole bane in baki da lafiya sai miki magani in aka miki haka zaki ji daɗi a ce in baki da lafiya kawai buga mu yayin kiwa cewa to ga wancan nan fa tana malaria ni ba ruwana ina tafi Kaduna kawai ya kama hanya ya tafi shi ke kuma kina can a ƙaraye kina ta zazzabi kina abin nan ya yi mutuncin yaka bai kyauta ba to in ma baki abinci a gida ba baki wanke-wanke da sauransu ba mai zaki can nake wannan safa da marwa an ce ma aljanna yake kawowa cikin hadisi ingantacce kuma a zamanance ma a likitance wannan kazar-kazar da kike yi ki kai ki kawo ki wanke toilet ki shara ki wanki ki je kicin ki dawo yana da tasirin shi wajen samun miki da lafiyar jiki da kore miki wasu ƙananan cututtuka kamar mutum ne da ke wasan motsa jiki a cikin anguwa amma yanzu an gama zuga mata wasu ba za su yi girki ba tuna ga waye zai girki mu namiji ya fita je gama gararan ba ya kawo alayyahu ya kawo tumatir sai gudu dare ya ganshi ci ya ba abinci miki ce ai mustabi ne ba na jin mustabin nan yau ha ba mazana ne yanzu da ba su da kawaici daddalla miki mari wallahi wani zai anan take zai tattaka ki wallahi ya kore ki cikin daren karke je zaki ji wannan sanda za a yi haka waɗannan da suke ziga ku ba sa wajen ba sa wajen ko ba sai kare ku da komai ba sai surutu kawai Allah shi kyauta qala akhbarana qala akhbarana qutaybah ibn sa'id qala hadathana al-layth an yahya an bushair ibn yasar an husayn ibn mihsan an ammat an ammatin lahu wannan ma irin wancan riwaya ne daga qutaybah dan sa'id daga al-layth ibn sa'id al-misri daga yahya ibn sa'id al-ansari daga bushair ibn yasar kaga yanzu waccan riwaya daga daga daga shu'aibu ko daga auza'i daga yahya nan kuma daga lais daga yahya to wannan mutaba'a ce ga ga ga lais kenan daga auza'i amin to to sai yake cewa ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li hajatin dan wata bukata falamma faraga min hajatiha qala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama mata abin ta zo nema sai ya ce mata azatu zaujin anti ice ko kina da miji qalat na'am ta ce kwarai kuwa ƙala sai ya ce fa kaifa an lahu ya tsakaninku ƙalat ma aluhu illa ma a ajazu anhu ba na gazawa sai abin da ya fi ƙarfi na ƙala annabi ya ce unduri aina anti minhu ki ɗaya ki lura da kyau me suke tsakaninku fa innahu jannatuki wa naruki shine aljannaki shine wutaki قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي كنان قال حدثنا سفيان ابن عيينة كنان أن يحيى بن سعيد kaga wannan kuma riwayar Sufyan ibn Uyayna yanzu da da da Auza'i da Allais da da Sufyan dan Uyayna dukkanin su daga Yahya dan Sa'idu daga Bushayr ibn Yasar daga Husayn ibn Mihsan yace haddathatni ammati anna atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallama nahwahu irin wancan hadisin قال اخبرنا احمد ابن سليمان الرهاوي كنا مالم امام النسائي ne shi ma rasuwarsa shekara ta 1261 shi kuma yace haddathana ya'ala daga ya'ala dan ubayd at-tanafisi abu yusufa shi ma shi ma rasuwarsa shekara ta 209 daga cikin ashabu al-kutub rijal as-sitta shi ma shi kuma shine shi ma shine dalibin yanzu dalibai nawa kenan auza'i laysu sufyanu da ya'ala dukkaninsu daga Yahaya ɗan Sa'idu daga Bushair ɗan Yasar daga Husainu ɗan Mihsan na ba ta muna ganewa anna ammatahu anna ammatan lahu atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a nahwahu kwatankwacin wancan riwaya hudu kenan ko sai sake cewa akhbarna Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Bashar shine Bundar kenan Bundarul Harith Abubakar al-Bundar wanda rasu ya ka 252 shi kuma ya ce daga yahya ibn sa'id din haƙila yau kaga yanzu riwayar muhammad ibn musanna da ya ibn da muhammad ibn bashar mutum shida kenan dukansu manyan ɗalibai daga makarantar yahya ɗan sa'id al-qassab daga yahya ya ce hadasana ya ibn sa'id al-qassab an ya ibn sa'id al-ansari na mutum na biyar kenan wannan ya ibn sa'id al-ansari an bushayr ibn yasar an husayn ibn mihsan anna ammatan lahu atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwa shi ma irin wancan qala akhbarana ahmad ibn sulaiman ar-ruhawi da ila yau qala dasana yazid qala akhbarana yahya ibn sa'id shine riwaya ta shidan kenan anna bushayr ibn yasar akhbarahu an husayn ibn mihsan anna ammatan lahu atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwa shi ma irin wancan قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وترواية سابوة daga Yunus ibn Abdul A'la Abu Musa As-Sadafi wanda yana daga cikin rijalul Muslim wannan shi shi kuma yace daga qala da sanad ibn Wahab Abdullah ibn Wahab kenan qala akhbarani Malik an Yahya ibn Sa'id shi ma Imam Malik daga ya dan Sa'id riwaya ta bakwai kenan an Bashir an Bushair ne ibn Yasar an Husayn ibn Mihsan أخبره أن أمة أن أمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم نهو yana ta koro hanyoyi ne daban-daban da yake da suna hadisa wannan kenan sai ce akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam qala hadathana Shu'aib qala hadathana Layth qala hadathana Khalid an ibn Abi Hilal an Yahya ibn Sa'id an Bushayr ibn Yasar an Husayn ibn Mihsan hanya ta nawa kenan ta takwas ko wannan kuma daga Khalid ibnu abi daga muhammad ibnu abdullahi ibnu al-hakam ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar imamu shafi dinan ibnu abdul hakam al-faqih abu abdullahi al-misri rasuwarsa shekara ta 268 shi ma nasa'i kadai ya kadaita da riwaya daga gare shi a cikin asabul kutubus sita daga shu'aib ibnu layth ibnu sa'ad shu'aib dan gidan malam layth dan sa'ad ne wannan ya rasu shekara ta 199 yana da hadisi a cikin sahih muslim da da Abu Dawud da kuma Nasa'i din shi kuma daga baban shi Al-Layth ibn Sa'd al-Misri wanda Layth al-Imam Layth ya rusu ne shi kuma 175 al-jama'a duka sun fitar da hadisin sa al-Imam Layth daga Khalid ibn Abi Imran at-Tunisi kenan wanda shi kuma ya rusu ne shekara ta 129 yana da hadisi a cikin Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da kuma Nasa'i shi kuma yace daga Ibn Abi Hilal shine wato Sa'id ibnu abi hilal sai ibnu abi hilal wanda shi ya ya ya ya takaitu daga rasuwa wancan malamin nashi ya ya riga shi rasuwa shi ya rasu ne shekara 35 shi ma daga yahaya dan abdan dan sa'id al-ansari shi kuma daga dai hanyar da muka sani ta bushayr ibn yasar daga husayn ibn mihsan qala akhbaratni ammati annaha dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama litas'alahu an shay'in ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan taimai wata tambaya shine bukatar wannan yanzu ya fito mana da bukatar cewa tambaya ce akan wata mas'ala ta addini wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata azatu zawjin anti ice ko kina da miji qalat na'am tace kwarai kuwa qala annabi yace sallallahu alaihi wasallama fa kaifa anti lahu to ya zaman naku yake qalat tace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la aluhu bana karkacewa daga yi masa biyayya qala annabi yace mata fahsini fa ahsini kyautata masa fa innahu jannatuki wa naruki shi aljannaki ne kuma wutaki wannan ita ce riwaya ibnu abi shayba da tabarani da imam al-humaydi a cikin musnadinsa to akwai wata iskaliya da kullum ake tasar da ita shine da miji da da baba wanne fi karfin iko da miji da baba a al'adance sai a ce a ai uba ai ana canza miji ba a canza uba ai miji goma ba uba goma ba daga duk abin da uba ya sa baki to shi ma mijin sai ji kaman bai da karfi har in yayin mai nuna ma karfin shi sai a tuhume shi da rashin kunya da rashin girmama na gaba da babar shi da wanda ya je nema mishi aure duka za su yi mishi tankiya akan cewa baka kyauta ba ya mutum zai dauki ya baka amma ka dinga mishi irin wannan rashin kirki to gaskiya ne wannan ababi na kyautatawa yana da kyau miji ya gane mahaifin matarsa baban shi amma shi ma mahaifin matar ya san kuma mijin yana da hurumi na shari'a domin shi ma ai aure yayi ya haifi yar ko kuma uwarta tana da iyaye ya zai jin aka shiga mashi hakinsa ya zai ci shi sa aka tambayi ibnu taymiya tana na cikin majmu'ul fatawa game da wannan mas'alar yake sai yake cewa almar'atu iza tazawwajat kana zawjuha amlaka biha min abawaiha mace idan tayi aure to mijinta ya fi karfin mallaka akan tafiye da iyayenta ya kamata mata su san wannan kuma da can iyayen masu san wannan da iyaye da ba sa shiga cikin haƙƙin mazaje da amma yanzu iyaye sun baka ya kuma sun sa maka ne dole sai abin da suke so shi za a yi wani ma za ka iya jin labarin kawai an ce ta zo za a tafi dubai za a tafi yola za a tafi lagos biki ba sai ka yadda ba za a zo ko da mota a ɗauke ta ko kuma ka fita ka dawo ko ka ga babu ita ko wani abu da yake a gidan ka zo ka tarko an ɗauka an je an siyar taƙa masu wasu suka kawo ba kai saka sa baki ba in aka haifi 'ya'ya su yi ta maka iko da 'ya'yan su za su zaɓi suna za a sama 'ya'yan su za su zaɓi irin bikin da za a yi ko ba ka san abin da ba a yi na bid'a dole sai kawo kurani wannan duka shiga shara ba shanu ne kuma mata da aka wayi gari suka mallake tunanin al'umma shi jawo wannan kowane namiji a gidan shi matan shi ke juya shi galabanan nisa'u shi sa amma maza har yanzu suna da masaniya cewa miji gaba yake da uba aka tambayi Ahmad ibn Hanbal irin wannan tambaya cewa mace ce babanta bai da lafiya za ta je dubiya sai mijinta ya hana ta me ya kamata ta yi Ahmad ibn Hanbal ya ce ta yi haƙuri ta yi mijinta biyayya domin yi mijinta biyayya wajibi ne dubiyar mara lafiya ko musabi amma kin ga wannan karatun zai wahala aiki da shi ko ce tabdi jam uban nawa nan da za ta mai da kayar baya ta juya zancen abinda bai faɗa wacce ce ya faɗa tare da cewa shi kuma miji ya kamata ya zama yana da saukin tunani kai dinga amfani da karfin fawa cewa to wallahi ba a ma isa ba ai na ji hadisin ma da yace na fi kowa iko to zaka jawo kanka matsala akwai abin da mutunci yana da nuni zuwa ga kana iya sariyar da haƙƙinka don a zauna lafiya amma dai haƙƙi ne gare shi haka ibnu hajarin al-haytami mai az-zawajir da fatawa hadisiya shi ma mushi tambaya akan irin wannan magana shi ma musan da ya bari kenan haka ibn qudama a cikin a cikin al-mughni waɗannan malamai ne kowa ya kai girman dutsen kufai na amalanta gaba amma duka bata wasu kenan to laka bai kamata a ji maganar sauran mutanen gari yan al'ada waɗanda ba a san su ba a gidan karatu su dinga cewa a gaskiya wannan ba zai yi ba ai ba haka ake yi ba to to shari'a dai anan ana iya faɗa irin ba shi ke cewa sabanin hankali ma'ana sabanin hankali irin namu mu jahilai amma hankalin malamai ya fahimci shari'a ina fata mun gane wannan domin hankalinsa an tace shi shari'a ta tace shi almuhimmu shine ikon da mijinki yake da shi a kanki yafi ikon kowa a duniyan nan inda kina da miji domin shi wajibi ne hatta bautar Allah akwai bautar Allah da an ce ki hakura ta mijinki yana ki azumin nafila sallar dare kai hatta fita masallaci dan yin salloli in kika lura mijinki baya so duk da an ce kar ya hana ki amma kika lura baya so to ki hakura ya fi domin kina bata mishi rai ƴan mata da za su dinga tsine miki albarka matan shi na da za su dinga tsine miki cewa wata tsinan ya can Allah kai kai sauri ka dawo da shi wurin mu ya bata a can duniya tana yawan zaurci kenan Allah shi kyauta ina fata muna gane wannan malam yace babul mar'ati tabitu muhajiratan li firashi zawjiha babin da ke bayani akan hukuncin mata da ta kwana tana mai kauracewa makwancin mijinta ina hukuncinta qala haddathana muhammad ibnu abdul a'la qala haddathana khalid qala haddathana shu'ba an qatada an zurara an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala idha batatil mar'atu hajiratan li firashi zawjiha لعنتها الملائكة حتى ترجع أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني كنا يارس شكا تدريبيو دا أربعين دا بيار إلا دا ديسي أشكي مسلم دا ترمزي دا ابن ماجا شيكو ميشي دا خالد ابن الحارث كنا أبو أثمان شيكو مونا ينا دا بسكي رجال البخاري ومسلم دا أبو داود رسوة شكرا تدريني دا تمانين دا شدا دا قال إمام شعبة ابن الحجاج العتكي يارس شكا تدريبيو ستن بابا مالا بيتكم amirul mu'minin na hadisi daga qatada ibnu di'amat as-sadusi daga zurara ibnu abi aufa shine wanda yake wa'azi din nan wata rana kamar da aka bada labari a tarjumar sa yana cikin tazibu tahdib ya karanta fa idza nukira fil naqur kawai sai fadi mutu haka aka ce fa shuhika fa mata da ya karanta kawai idan aka yi busa a cikin kaho sai hankalin shi ya tashi kawai fadi mutu bai jira busar ba kenan ko Allah ya gafarta mishi ya rasu ka ta 93 ne bayan hijira ah shi kuma daga Qais sorry daga Abu Huraira ko sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza batatil mar'atu hajiratan li firashi zawjiha idan mace ta kwana tana mai kauracewa makwancin mijinta la'anat hal mala'ikatu hatta tarji'a mala'iku za su dinga tsine mata albarka har sai ta koma makwancin wannan hadisi yana cikin bukhari da imamu darim ya fitar da shi wannan lafazin muhajira da ya kawo a cikin babu amma za mu ga lafazin hadisi ya bai da hajira wannan shi lafazin imam muslim muhajira ala wajen mufa'ila mufa'ila ma'anan shi kawai hajira din kamar yadda fadin Allah wasari'u ila magfiratin rabbiku ai wa asri'u ne mun gane sai aka ƙara irin wannan dan mubalaga to aka ce an yi kinaya da aka ce firashi zawjiha firash makwanci wannan saye ne kinaya kinaya akan wato ta kwana ta gujewa saduwa da mijinta ba wai ta ki kwanciya a gadan ba kamar yadda annabi yake cewa ne wani hadisi alwaladu lil firashi ai lillazi yata'u fil firash kinaya akan duk wani abu da ake jin kunyarsa ko ake jin nauyin fadansa yana daga cikin al'ada alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin a cikin faffadar ma'anar fadin Allah wa qulu lin nasi husna ku fada wa mutane magana mai dadi daga ciki malamai suka ce akwai gujewa fadan mummunar magana ba wai ana nufin faɗan magana mai daɗi shine kawai ka faɗa mutum magana da zai ji daɗi ba a ko da magana da in ka faɗa zai ji wani kunya haka ko ya ji kamar ya nutse ko ya ji kamar kayi batsa ko baka kyauta ba to shi ma yana cikin abin da ake so mutum ya kula da shi da haka idan muka ba alkur'ani da sunna zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi yayi yayi irin wannan da yawa alal misali da Allah yake cewa وإن كنتم مرضى أو على سفر aw jaa ahadukum min al-gha'iqi aw lamastumun nisa kun ga su guda biyu a jere jaa ahadukum jaa ahadukum min al-gha'iq ko ɗayan ku ya dawo daga makewayi makewayi ko ban daki ba a faɗi asalin abin da ya je din ba ba za a ce ko ɗayan ku ya gama kashi misali ai wannan za a ji wani ya tsarra haka ko yanzu ma da muna kwatance ne kawai a karatu ko mun gane wannan ba daɗi ya saba abin da ake son a ji to kuma tun mutane suna ƙanana suna yara ake koya musu wannan alkunya a dinga a koya ma yaro idan zai je banɗaki ya ce za ni banɗaki kai ya ce umma zan yi ya faɗa abu misali sai a ce mishi a ba a faɗan wannan kaza za ka ce ko mun gane haka aula masumun nisa warbin da bai baya aula mas ba a ce au jama'a ba ba a ce ko yayi kaza ba sai aka ce ko suka taba mata to wannan shine saye din haka irin irin fadin Allah zamu zo mu ji magana akan ayar anan gaba nisaukum harful lakum fa'tu harfakum annashitu matanku gonakinku ne sai aka yi ta'abiri da abin da yake mai saukin ji a kunni haka uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum an halasta muku a dararen azumi ku yi matanku kwarkwasa ku yi kwalisa ku da matanku sai aka saya abin duk dai balagagge wanda yake da aure ya sa abin da yake nufi haka hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna duk wannan yana cikin saye yana cikin saye lafazin alkur'ani na zuwa da haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kunya aka ce fiye da budurwa wadda bata saba shiga mutane ba ki kalla idan akwai wata ba kauyen budurwa a cikin kawayen ko da bata saba shiga mutane take jin kunya in namiji ya kalle take ga tane mata ta turgude ta fadi kallon ta kawai in wani suka hada ido sai kika kawai jikin ta na rawa tana cewa rike ni rike ni ta cikin hijab ba za ta miki ba sai ga maza nan suna kallon mu tsabar kunya bata saba ba to irin wannan budurwa annabi ya bi ta kunya sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah baya la'anta baya sakin baki baya batsa baya faɗan muguwar magana haka aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk magana shi magana ce mai fa'ida mai ma'ana to yana da kyau mu kula da wannan jama'a dan ya daga cikin dubban da a yanzu muna ganin kauyanci ne su zaka yi jin ma malami ya zo yana irin wa'azi Allah ya gafarta malam kalarawi irin wa'azin kalarawi yayi ta yayi ta sharbo maganganu waɗanda idan kai mutum ne mai jin kunya ko mai sanin ya kamata za ka ji kunya a ce a danna wannan kasar ɗin kana kusa da 'ya'yanka ko surukanka ko duwano da kake ganin girman shi tsakani da Allah amma sai ka je kana sharɓa wannan magana kana faɗanta kawai ga tsaitsai haka ba a yin wannan mu kiyaye jama'a kuma idan mutum ya saba yana sakin maganganu irin waɗannan bayan lokaci kankani za a hukunta shi a matsayin mara mutunci ko wanda bai san ciwon kansa ba ko wanda bai san ya kamata ba kuma za a mu'amalance shi da haka abinda ba iya gaya wani shi za a gaya masa ko kun gane abinda wato ɗalibai ko masu sauraren shi ko waɗanda yake hulɗa da su ba za su iya gaya ma wani irin shi ba to za su iya gaya mai duk mutumin da ya saki mutuncin kanshi haka mutane za su taka ala'ayi halin dai waɗannan su ne irin kalmomin da ake annabi yake cewa ɗayan ku na iya faɗan wata kalma wadda bai ma damu da ta ba ta kai shi wuta bai sani ba haka rashin mutunci da ma ba ɗabi'a musulunci ba ne rashin sanin darajar mutuncin kanka ba ɗabi'a musulunci ba ne tun daga magana mala'iku suna ta lissafa mai mutum yake faɗa da haka ƙwar'ani ya zama da irin wannan alkunya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya fa mace ta wuce mishi cewa tana tambaya ya ake wankan haila manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ki dauki auduga ki dauki turare ki dauki ruwa sai ki tsarki ta ce yayi ne tsarki yace subhanallahi tsarki dai mana ya rasa da zai ya gaya mata dalla dalla sai ya ce mata a'a ki wanke kaza ki kaza ki kaza ya kasa faɗa mata wannan sai da Aisha ta ja hannunta ta cikin gida ta mata magana me za a ce ne woman to woman kenan ko magana ya mace ta ya mace ce to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma yace kunya tana daga cikin wato abin nan a a a rassan imani wal haya'u shu'batun min al iman da haka musamman ku iyayen mu mata don Allah ku kiyaye irin wannan kunya bayi daga cikin kunya a ganki kina musu kina abin nan musu da dan acaba ko me keke na fai ko kuma tafi kuna shewa ku kiya tafiya kina cin yalo akan titi haba jama'a sai ka ce an siyo rago shine ana tafiya da shi da abin da ya gani yana so ya- ba zai tafi ya rage ya rage zafi ba daidai bane wata ma rake zaga tana ta garda fa a a daga cikin keke na sai tana garda tana wurguwa waje duk ana ganin ta akan titi ka ji kamar kai kuka wallahi mu irin mu fulani muka ga wannan sai ba sai kawo mu nutse wallahi ko mun gani Allah shi kyauta wannan daga cikin tasirin cakudewan al'adu da mutane suka yi an caccakude ana ta rayuwa haka kowa ya rasa ma mai al'ada shi mai ba tashi ba ya ta kwaikwayon abinda abinda ba shine ba Allah ya tsare mu don haka yana da kyau a kula da wannan annabi ya ce ta ƙaurace wa, wa makwancin mijinta to mala'iku za su kwana suna la'antarta to wannan an yi ta'abiri ne da dare saboda a al'adance mazaje sun fi buƙatuwa zuwa ga matansu da dare baya nufin inda rana ne ba komai ko mun gane inda rana ne ma to shi ma dai laifi ne sannan kuma me yasa aka tsananta akan wannan matsalar malamai da suka tashi shari suke cewa kaman abin nan a cikin tubatul ahwazi sharin sunan turmizi yake cewa an yi kinaya ne da wannan matsala saboda a gujewa mace da za ta yi ta gujewa mijinta ta kibiya masa bukatar sha'awar ɗa namiji da yake da shi zuwa ga matarsa wannan ya daga cikin sabubba mafi jawo maza su auka zuwa ga zina zaka wannan karatun ya daga cikin kokarin kare iyalai daga auka zuwa ga zina to hakan aka juya ɗaya bangaren ba miji ya ki biya wa matarsa bukata yana daga cikin sabubba da ke iya sa mace ta karkace ta fada wani abu na rashin kirki ko ta kama shaye-shaye ko ta shiga irin ƙungiyoyin 'yan maɗugo ko kuma ma uwa uba ta fada zina Allah ya tsare mu to da haka musulunci ya bada wannan hukunci mai tsanani akai saboda kowa ya taka nesa kenan shi ma miji ba daidai bane gare shi kiga mata shi bukata kin biye da zai iya sa ta ta zama cikin damuwa ko kuma har shedan ya bata dama ta fara wani mummunan tunani idan abun ya ci gaba to tana iya aukawa ga mummunan aiki Allah ya tsare malam yake cewa to sannan mala'iku da aka ce za su tsine mata to waɗannan mala'iku ne ke tsine mata malamai sun wannan tambayar waɗannan ne mala'iku ne wasu suka ce waɗannan mala'iku ne alhafaza masu kiyaye mutane wasu suka ce a mala'ikun gidan wuta ne domin akwai mala'iku waɗanda aikin su kenan tsinuwa Allah ya ba su aikin duk wanda cinta tsinuwa su tsine mushi kamar yadda akwai mala'iku da suke kula da ruwa da iska da abin nan da abinci akwai masu kula da akwai masu yawo kawai sayyahun akwai masu kuma rubuta ayyuka waɗannan da suke bin mutane su ne alhafaza da kuma waɗanda su kuma aikinsu duk wanda ya cancanci tsinuwa sai Allah ya ba su umarni sai su tsine masa Allah ya tsare قال اخبرنا حناد بن السري ام ملازم ابن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن ابيه طلق ابن علي قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنون wannan kuma daga Hannad ibn Sari malamin sa Imam Tirmidhi din nan kenan Muslim ya fitar da hadisin sa al-Imam Hannad ad-Darimi mutumin Kufa ne ya rushe ka ta 243 ne shi kuma daga malamin shi Mulazim ibn Amr as-Suhaimi daga cikin rijal al-arba'a daga Abdullahi ibn Badr ibn Umaira shi ma rijal al-arba'a ne daga Qais dan Talq daga baban shi Talq ibn Ali shi kuma sahabi ne yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan miji ya kira matarsa zuwa ga tazo zuwa makwancinsa dan bukatarsa nan ma akai alkunya aka ce dan bukatarsa falta'ati to te marmaza ka wuce same shi wayin kanat alat tannun koda tana kan tanda ce tana yin waina ko gurasa ko samosa ko waye sunan su ga sunan dai kala-kala ko shawarma duk waɗannan kayan fulawa da ake ko ma me take tana cikin yin abinci sai ce taho ki same ni nan to ya fi mata sauki ta ba abincin nan ya kone karki ce bari sai na kwashe wannan kawai ki je ki same shi al'imamu mai sharhi wancan malami mai tubatul ahwaz yake cewa amma wannan fa da sharaɗin ya zama wannan kayan abincin nashi kai zama kayan sana'ar ta ne zai bata mata ci kayan abincin shi ne dama ko matar shi da haka shi ya dauki asara in ya lalace amma a ce matarka tana irin sana'o'in nan tana yi mutane samosa tana yi mutane mai sunan shi maɗin da na faɗaɗa na shawarma ana yi shi ba a gida ko ko cincin ko kek ko waina akwai mata da suke wannan sana'o'in da yawa yanzu to ana cikin wannan sana'a kai kuma ka zo ka ce kana bukatar mata ka zo ta same ka to nan yana da kyau ka bar ta karasa sana'ata domin ba ba kayan ka bane haka malamai masu suka ce haka suka ce idza kana al-khubdu liz-zawji li'annahu da'aha fil halati kuma faradiyar bi itlafi mali nafsi shi ya ga dama ya sare da duke shi wa talaful mali ashalu min wuqu'i zawji fi zina asarar wannan duke tasa ta masa sauki akan ya auka zuwa ga zina kai a cikin shari na mirka mirkatul masabih to dan haka wannan ma hadisin yana nuni zuwa ga wato muhimmancin da'a da biyayya ga miji koda ana cikin wani hali ne wanda kina ganin a cikin wani kunci kike to zaki bari ki je gun miji idan baki je ba to akwai tsinuwa daga gun mala'iku da haka shi ma wannan kabira kamar yadda muka ji a baya kabira ne babban laifi ne za ka ce a kiyaye babu nazarin mar'ati ila aurati zaujiha babu da ke bayani akan hukuncin mace ta ga tsaraicin mijinta قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله أورتنا أوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ أورتك إلا من زوجتك أو من ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرى أحد عورتك فافعل قلت فإذا كان أحدنا خاليا فقال فالله أحق أن يستحيا من الناس wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad ibn Hanbal shi wannan malami ya samo shi daga malamin sa dancan da muka ji Amr ibn Ali al-Fallas daga yadan Sa'id al-Qattan daga Baz ibn Hakim daga babansa baban shi shine Hakim ibn Muawiya daga kakansa shine Haida Haida wato wanda yake sahabi ne kenan wannan isnadi kamar da ake faɗa yana daga cikin isnadoji mafiya kyautatuwa min asanin asanid al-imam al-bukhari ya allaka shi yadda da wannan riwaya ce a cikin babun da yace babu malik tasala uriyana fasituru wasituru afdal babun da ke bayani akan halascin mutum ya shiga ban daki yayi zindiryewarka ko ya shiga cikin swimming pool inda babu kowa shi kadai ya tuɓe haihuwa uwa uwa shi ya wanka yana cikin sahih bukhari sai ya ce amma wasitru afdalu in ka shiga zaka yi wanka kayi da akwai wani abu a jikinka to ya fi falala kar ka tuɓe din nan haka kamar kamar an cire kendir daga daga da shi ko mun gane sai kawo hadisi sai kawo wannan hadisin mu'allakan cewa qala bahdun an haki an abihi an jaddi sannan ya kawo hadisai da isnadojinsu guda biyu hadisi na farko kisa annabi Musa cewa banu Isra'ila sun kasance suna wanka a rafi tsirara haihuwar uwayensu annabi Musa ya kasance shi baya yi sai yana sitarce jikinsa sai suna gulmashi a gari ana cewa ba abin da ya hana Musa ya tsirara yadda kowa ke yi sai dan saboda yana da gwaiwa shine Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa ya tona aka ga halittarsa cewa ba ta da matsala domin wannan aibi ne a siffanta annabin Allah da shi adam Musa ya zai ɗauki mayafin shi dutse ya dinga gudu da mayafin har sai da ya kawo shi tsakiyar gari kowa ya gan shi ya sake kawo hadisi kisa annabi ayyuba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainama ayyuba yagtasilu uriyana wata rana ayyuba yana wanka tsirara sai aka mishi fa idza jaradun min zahabin sai aka mishi ruwan fari to farin zinariya ce kawai suke tafasowa to da ya gansu tunda tsohon mai kuɗi ne sai ya dinga tarawa yana tarawa yana tarawa shine Allah ya ce mishi haba haba annabi ayuba wani irin hadama ne wannan ce a ai Allah babu wanda ya wadata daga arzikin ka annabi Musa Imam Bukhari ya hujja da waɗannan hadisan akan halascin wanka sarara saboda shar'u man qablana ne shar'ul lana amma kamar da yace wasitur afdal mutum ya shiga wanka musamman inda ake yin kurme ko inda yake banɗakai suna da yawa ya sitirce jikin shi to yafi to bari muku nasiha ta musamman ya ku iyayen mu mata a hostel a hostel yan mata sai su dinga tsirara kamar inda kasa zaka ga mage haka kake gare su me yasa suke yin wannan wai kowa tana so a ga jikin ta ma tukunna a san wani irin kira take da shi yan uwanta mata su gani to mala'iku na nan suna tsine wa wanda yake tsirara ba daidai bane kuma wannan yana da gaske abin da yake yada wannan dabi'u na lesbianism ba daidai bane musamman kuma a wannan zamanin na kyamarorin nan baki sani wata tana nan tana magana tana daukan hoto ma baki sani ba kina dauka iya wannan bayin na hostel kuka yi shi kenan kafin ki ankara sai ki ji shi a twitter ko da ki an ce an dakatar da twitter ko ana za ki ji shi kenan a tiktok ko ko instagram na iya tunan lokacin muna nysc 2005 muna nysc a abekuta aka kai mu kam ɗin nysc a shagamu wala ba ma iya yin wanka ni da wani abokina ya haya ɗan gombe ne ni da shi ba ma iya yin wanka wallahi saboda ban ɗaki ne ya kai girman masallacin nan haka yake haka a buɗe kowa sai dai aje bokitin shi kawai inda ya zaba ya tuba kaya kawai kama wanka karate kayanka a inda ya ma kuna kallon juna kamar mutum ashirin suke shiga suna wanka a wajen da yake arna ba hankali ana yi ma ana fira wani kuma daga gurin wankan nan haka zai fito har hostel hostel din kuma yayi daga nan zuwa masallacin nan na dara hadis haka zai fito zagadai zagadai yana tafiya ya race tawul a wuya muka rasa inda za mu tsoma kanmu mu kuwa muka zama wasu 'yan ƙauye ba ma yin wanka sai dare ƙarfe biyu na dare za mu zai mu ɗauko ruwa mu tafi wani toilet a kusa da wani mai gadi mu biya shi kuɗi wala sannan mai wanka a toilet ɗin sai mun biya shi muke yin wanka ba na manta lokacin kulera goma muke ba shi kulera ashirin ne wani kuɗi ne da kankani sai mu shiga wannan ya shiga ya yi ya gama ya fito wannan ya shiga ya gama wallahi haka muke wanka tsawon sati uku nan na kam sauran usazan da ni ba sai da suke nasu ba amma ni dai mu da malaya haka muke saboda wajen kwana uku mai wanka ba muna ta tsami mun rasa yadda zamu mun kasa yin wannan abin kawai saboda ya saba wa al'adar da muka taso ba mu taba ganin irin haka dan mu anan misali ko da muke yara ana kurma arafi ba a bar wanda yake tsara ba shi akwai manya da arafin ba za su baka ka shiga ba sai ka zo da wanda wanka annan rafin nan na kubanni lokacin da muke wanka ba a gare kirniya ce ma ake hoto amma akwai ladabi a wajen kirniya ce ma irin ta yara amma wallahi da ladabinta haka can da ake ce magada jos walla ba kai saka shiga ba sai kana da wando akwai wanda za su zare kan kace wai kai zaka yi zaka na mutane kai shedani ne kai sun fi ka iya shedanci to to to to wannan abun yanzu ya bazu a cikin mutane zaka ga wani lokaci a ABU da aka yi rayuwa aka rufe ABU a sanan dai irin wannan abu ne ba wata shedani ta zo tana wanka a famfo a cikin Amina hostel it was 2007 ina jin ba na manta lokacin muna course of na masters wasu su kuma masu zafin kai suka zane ta a wajen ‘yan mata ne su mafa amma kuma suna da zafin kai suka ɗauko bulalu dama ta yi tsirara kawai suka shiga tsula mata ta dinga ihu tana gudu shi kenan wasu suka goyi bayan ta wasu suka goyi bayan su kafin ka ce jack robinson makata ta ruɗe aka yi ta tunda ya haɗa da addini nan da nan kawai aka canza wa fasara aka ce kowa ya tafi gida to daga nan ne ma aka fara doka ta dress code a ibu aka hana duk wannan shedancin da daga ga ana yi almuhimmu tsaraici jama'a ba abun nunawa bane ga ƴa mace hatta sauran tsaraici ballantana almughallaza asalin tsaraicin ma'ana da damtsan haninki da dokin wuyanki da sharabanki duka wannan ma haramta ki nuna sai na kuma ga a ce ki nuna asalin tsaraicinki ga mutane su gani arha tsirara ba su biya sadaki ba wannan yana daga cikin rashin sanin ciwon kai Allah ya tsare shi to ya ce an tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah auratuna al'auranmu ma na atimin hawa ma nazaru ga maza kenan waɗanda al'aurarsu ita ce daga gwiwa zuwa saman cibiya a annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka ce me al'auran namiji me ya kamata a gani me bai kamata a gani ba a wato me ya kamata mu ji nauyi ka a ganshi me kuma babu laifi dan an gani annabi ya ce ihfaz aurataka illa min zawjatika ka kiyaye al'aurarka in ba ga matarka ba ma'ana ihfaz bi ma'ana ustur wa sun ka kiyaye al'aurarka wato abinda ke tsakanin cibiyarka zuwa gwiwa kar ka bari a gani illa min zaujatika sai in matakka ce to babu laifi aw ma malakat yaminuka kuma baiwa da kake sadaka da ita wanda ya halasta ku kwana da ita kwanan miji da mata to babu laifi sai a wata riwaya aka ce sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan riwaya ma gashi nan ko aka ce annabi ya ce fa idza kana alqawm yace annabi fa idza kana alqawm ba'dhum li ba'd to idan mutane sa tare da junansu a wani wuri ba gurin wurin bacci ko wurin wasa ko mazauni ko yaya sai yace inistata'ata in dai zaka iya Allah ya ra ahadun aurataka di yadda zaka yi kar a ga al'aurarka fa fa'al to kai haka wato yana nuna kenan a aqaqatu manaqu taklif daka iya yin hakan shine abinda zai zama maka wato wato iya dokar daka maka kenan ma'ana kamar yanzu mu da muka wala ba a bekuta mun dauki azima ne in mun rasa mutum ya rasa yadda zai baya biya domin misali wanda ya je gaban likita yana da wata larura a kasan cibiyarsa ya iya dole haka zai hakura likitan ya gani to nan abin ya fi ƙarfin shi ne su shari'a ta bashi uzuri wanda watakila ya samu kanshi a halin an sace restara ba yadda zai yana so ya koma gida ko ya je inda zai sai wata yayi iya wanda watakila aka zo aka yi haɗarin mota kayan shi suka yagi a wurin haɗarin ko faɗuwan babur ko makamanci irin wannan to wannan duka ba yadda ya iya sai ya haƙura da abin da ya sawaka qultu fa idza kana ahaduna khaliyan to idan mutum yana shi kadai fa kamar a ce yana cikin daki shi kadai akwai wanda suke da wannan al'ada sai kawai yayi zindir ko yana jin zafi to wannan ma ba daidai bane shine annabi yace fallahu ahqqu an yustahya min Allah ya fi cancanta ka ci kunyar yin tsirara a gaban shi fiye da sauran mutane tare da cewa shi Allah ai tsirara ma yake ganin ka kaya ba zai hana Allah ya ga tsarecin ka ban ya so ya ga tsarecin ka to amma dai ka yi tsirara a gaban Allah ya fi abin kunya fiye da yin tsirara a gaban mutane al'imamul hafid ibn hajjirin a nan yake cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga halascin wato miji da mata su ga tsaraicin junansu babu wani istisna'i eh kuma akwai hadisi a cikin sayin muslim wanda yake nuni zuwa ga hatta mata junansu bai kamata su ga tsarecin junansu ba don galibi kuma ta kuna ganin wai in duka mata ne a wuri to ai ba komai ai duk abin da ke jikin wancan ni ina da irin shi to har mata isu isu hadisin muslim daga abu sa'id al-khudri zai zo a nan gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada wata mace ta rungumu wata mace ko namiji rungumu namiji annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar kuma ta kalli tsarecin wata mace ta je ta baiwa mijinta labarin tsarecin ta gani da haka ba daidai bane ya ku yan uwa mata ku yi kokari ku dena ku kiyaye tsarecin ku koda za a ganki a ce ai ke ba kauyiya ce ke wallahi ba kiwaye ba to gara a ce miki ba kiwayen ba amma a wurin Allah ya zama ke ce wayayya a wurin su kuma ba dole sai kin waye ba domin wayewa a wurin Allah ita ce abin nema ba wayewa a wurin 'yan duniya don haka a takaice wannan hadisi yana nuni zuwa ga halascin ganin al'aurar juna ga ma'aurata da kuma haramcin haka ga duk waɗanda ba ma'aurata ba sai abin da ya zama na larura kama a gurin ganin likita ko kamar a wajen haihuwa a asibiti ko a gida ne ma za a karɓa haihuwa ko za a yi miki wankan da yake ce mishi ma wankan jego an ne wankan jego ma ko ana yi hayin zugo to za a yi mace wankan jego bata iya ba haihuwar fari bata iya ba kaga ya zama dole baya da aka iya ko za a yi mata wani tiyata a asibiti sojiri ko surgery ko makamancin shi kaga nan ba yadda aka iya shine ya kawo da wannan istisnai to game da al'aurar kamar da muka ji ta namiji ita ce daga saman cibiyarsa zuwa gwiwa ta mace kuma ita ce dukkanin mace al'aura ce in ban da fuska da tafukan hannaye wannan shine magana mafi inganci game da ɗiyamace. hatta muryarta tana iya zama al'aura in ta yi gwalangwaso hatta irin takun kafarta yana iya zama al'aura idan tana kada kafafunta ko tana kada abin kafa mai suke ci mishi munduwa din nan dan aji duk qur'ani ya hana wannan duk annan kuma hani ne dan katange hanyoyin yaduwar barna Allah ubangiji ya gafarta mana zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi